وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqihu muna karanta wannan littafi na halul masail ubangiji Allah ya sakan ka waɗanda suka rubuta littafin da wadda suka masa hidima baki ɗaya mu kuma da muke karantawa ubangiji Allah ya ba mu iko da daman yin aiki da shi abin da muka ji da abin da muka na hani da hannuwa da abin da na aiki mu aikata Allah ya ba mu iko kuma wannan darasi yau in Allah da zai gudana a darasi na goma sha biyar a wannan littafi ɗin Allah ya karɓa mana ya ba mu da sauƙi yau kuma muna nawa ga watan sha biyu yau nawa ga wata yau biyar ga wata ai ka san yanzu kan za a dinga rike lissafi ai hi yasa kowa zai ga yana kawai ana faɗa sai ya ji gaba ɗaya ya faɗo masa ubangiji Allah ya ba mu ikon isa lafiya kuma muna biyar ga watan sha ɗaya na musulunci wadda ya yi daidai da shekara ta dubu ɗaya watan sha biyu amin watan sha biyu wai wai ka gana dawo da ni hanya da wuri aiko watan sha biyu wadda ta yi daidai da ana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da miladiyan haihuwar annabi isa ɗan maryam in saha yau ana ashirin da nawa yau ɗaya ga wata yau ɗaya ga watan shida wadda shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya karɓa mana ya bamu da sauki wannan darasi yana gudanuwa ne ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu da za ta bi da wai kamatu sunna wadda Sheikh Ismail bin Zakariya ya kafa bangiji Allah ya ji kanshi da rahama in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani kuma wanda yake jagorancin ƙungiyar haliyan yanzu ubangiji Allah ya taimake shi ya mana mafita da mu da shi baki ɗaya ya datar da mu a hanyar sama daidaiciya ya ƙara musu albarka waɗanda suka tafi ayyukokin hajjiya ubangiji Allah dawo da su lafiya mu da muke nan ɗin ma Allah ya ƙara mana lafiya aiwainiya da ayyukoki da za su yi ubangiji Allah ya ƙara musu ƙarfi ya ƙara musu ƙarfin imani ya ƙara musu nasara cikin ayyukokin da za su gabatar Allah ya sa su yi shi karɓaɓɓe addu'o'in da za su yi da wadda za mu yi ubangiji Allah ya karɓa mana baki ɗaya ya ƙara mana nasara kusa ko nesa kuma mun yi darasi a wannan lokaci in ce wancan lokaci da ya wuce inda muka kwana a darasin shine mun yi magana akan ƙarshen darasinmu shine da muka yi magana akan ruwaye kuma an raba ruwayen kusan kashi uku kowanne an yi maganansa daki-daki saboda abun ya zamanto da sauƙi a ciki saboda komi ya zama da sauƙi komi musulunci ya shar'anta maka shi yadda za ka yi shi cikin kwanciyar hankali abin da zai zamanto damuwa a ciki kuma sai ka nemi tambaya sai a ganar da kai shikenan kaga musulunci sauƙi ne da shi a kullum musulunci baya buƙatan hayaniya abin da ake buƙata shine a yi abin da Allah haka yake so a yi Allah ya ganar da mu kuma yau za mu tashi a shafi na talatin da biyar wanda za mu fara magana akan alwudu mun fara wancan sati din wanda cewa in Allah da zamu dawo daga farkon gurin da muka tashi din saboda alwudu'u zamu tashi in Allah ya yarda shafi na 35 aka ce alwudu'u mun gani ku alwudu'u mashru'un kitaban wa sunnatan wa ijma'a yace in an ce maka alwala a ta'arifinsa wancan sati muka ce alwubu lughatan in dai alwala ne a yaren larabci min alwada'ati an ɗauke shi ne daga haske wa huwal husn wan nazafa shine husn kyautata abu wan nazafa da tsafta shine abin da ake nufi da shi wa shar'an a shari'a kuma huwa isti'malul ma'i tahuri shine mutum yayi amfani da ruwa mai tsarkakarwa fi a adha'il mafsusa a wayansu gabai keɓantattu ba duka ba kenan ta kuma yaya bi ɗariƙatin lati shara'a Allahu ta hanyar da Allah ya shar'anta a yi alwala ɗin wal kaifiyatin lati aradaha kuma da yadda Allah yake so a aikata alwala ɗin wanke nan kaza ka wanke can ka wanke can kuma yana da hikima sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila ila al ka'bayn yace ya ku waɗanda kuka yi imani idan ku tashi za ku yi alwala bi ma'ana lokacin sallah yayi kenan ko ba sallah za ka yi ba za ka yi dai alwala ga abin da za ka yi yace ku wanke fiskokinku abin da ake nufi a wanke fiska sai fara da maganan farilla wa aidiyakum da hannayenku hannun zuwa ina sai aka ce ilal marafiq zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunanku wa arjulakum da kafofuwanku ilal ka'abaini zuwa ina idon sawu kai shafansa ake kafansa kafa kuma wanke shi ake yi Allah ya ganar da mu ja fil hadisi ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salatan Allah baya karban wani sallah bi gairi tsahurin ba tare da tsarki ba to mutum abin da ake nufi ba tare da alwala ba ai tsarkin da aka yi ma magana wancan in tsarki ba ta yi ba alwala fa tana nan ba ta nan in aka yi alwala ba tsarki gaba ɗaya fa akwai matsala ko in an yi tsarki ba alwala fa ita ma sallar ba za ta yi ba ko to abin da ake nufi kenan Allah ya ganar da mu la tuqbalu salatun ahadukum yace haka ba a karban sallan ɗaya daga cikin ku iza ahadatha idan har yayi hadasi yana da alwalan sai ya warware bi ma'ana wai hadasa shine wani abu ya fita daga jikinsa hatta ya tawabba'a har sai yayi alwala ai in babu tsarki ya je yayi tsarki yayi zo yayi alwala a karba Allah ya ganar da mu kuma komi yana da fa hikimar saye da yasa a yi wa hikimatuhu yace hikiman yin alwala annal islam da'iman lalle musulunci ko da yaushe ya da'u ila tahara yana kira zuwa ga tsarki ne wan nazafa da tsafta wa annal musalli saboda shi mai sallah yunaji rabbahu ai yana ganawa da ubangiji ne ko ya kifa amama rabbi ai yana tsayawa gaban ubangijinsa subhanahu wanda tsarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala kuma ya daukaka walizalika to ai wajibi ne a gare shi ala an ya kuna nazifan ya kasance yana da tsafta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki to kaga ashe alwala shi yasa ba za ka yi yadda kake so ba sai yadda shari'a ya shar'anta ka yi to fawaid mene fa'idan yin alwala a wurin musulmi duka nan ana gaya ma abubuwa ne kafin mu shiga cikin me kafin mu shiga cikin alwalan gaba daya mene fa'idan yin alwala yanzu don zan yi sallah na yi alwala na yi sallah me ya fa'idan yin alwalan ai ba a zo maganar sallar ba mako Allah ya ba mu da sauki an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annahu qala lalle ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya kulu yana cewa man tawadda'a lis salatin yace duk wanda ya alwala don yin sallah fa asbaghal wudu'a kuma ya kyautata alwalan bi ma'ana yayi ta da kyau summa masha ila salati sa'annan ya tafi zuwa ga sallah al-maktubati sallan nan ta farilla fa sallaha ya sallace ta ma'an nasi tare da mutane gafarallahu azza wa jalla lahu zunubahu Allah ya gafarta masa zunubansa kaga akwai fa'ida kenan amma a ka'idar sanda ya ce maka alwalan ta zama alwala ba ka yi abin da ka ga dama ba ne an umar radiyallahu anhu ƙala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam babu a cikin nakan ai za ka iso babu a cikin nakan ai Allah ya babu da sauƙi an umar radiyallahu an ƙala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya ce ya ji daga manzon Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi ya ƙulu yana cewa ma minkum min ahadin ya tawabba'u babu wani daga cikinku da zai yi alwala summa ya ƙulu sa'an nan bayan ya gama alwalansa ya ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ɗan aikensa ne illa futihat lahu abawabal janna al-thamaniya yace in dai ya yi alwala alwala ya kuma faɗi wa'annan kalmomi ya ce Allah zai sanya a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas me zai yi da su ya da kulu ayyaha sha'a ya shiga ta inda ya so amma alwalar sai ta zama alwala duk waɗannan fa'idodi da ake gaya maka fa ana faɗa ne alwalar ta zama alwala ba wai kai abin da ka ga dama sa'an nan sai ka zo ka ce kuma waɗannan ladan duk kana neman su ka same su ba a musulunci ba abin da ba shi da ƙa'ida babu shi in kai yadda ka ga dama to Allah ba zai baka abin da ake nema ba ba Allah ba zai baka abin da kake neman ba me kake nema ba aljanna ba to ba za ka samu ba saboda ka yi ra'ayinka addini kuma ba ra'ayi a ciki komi addini ya shar'anta maka yadda za ka yi rayuwa ka ciri kara dai ka saka ci haƙorinka alƙur'ani addini ya gaya maka abin da za ka yi yadda za ka yi da shi da yadda za ka yi to ba ka huta ba in kaga mutum yana hayaniya to bayi da ilimi ne kawai ya sa Allah ya bamu da sauƙi an uqubatu bin amir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man tawadda'a faqala duk wanda ya alwala kuma yace ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abduhu wa rasuluhu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma dan aikensa ne futihat lahu abawabal janna athamaniya kaman hadisin an sake maimaita ma daga uku ba wancan kuma daga abi daga umar an abi huraira an karbo daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala iza tawadda al'abdu idan bawa almuslimu musulmi ya yi alwala awil muminu ko mumini fagasala wajahahu ya wanke fiskansa kharaja min wajahihi kulli khadi'atin ya fitar da duk wani khadi'a kusakuren da ya yi nazara ilaiha wanda ya gani da fiskansa bi ainihi da idanunsa ma'al ma'i tare da zuba ruwansa na farko au ma'a akiri kadaril ma'i ko kuma da tare da ƙarshen ruwan da ya ɗiga na fiskan nashin fa'iza ga sala ya daihi in ya wanke hannayensa ma kharaja min ya daihi kullu kadi'ati kanat baɗashta haya dahu ya ce haka in ya wanke hannayensa ya wanke zunuban da ya yi taɓa da hannun nashi ma'al ma'i tare da zuba ruwan au ma'a akiril katsari ma'i ko kuma tare da ƙarshen ɗigon ruwan da ya ƙare fa'iza ga sala rijilahu haka in ya wanke mai kafansa harajat kullu khadi'atin ya fitar da dukkan wata mai duk wata zunubin da ya yi mashat hari rijilahu rijilahu wanda kafansa ta taka zuwa wajen ma'al ma'i tare da ruwan da ya zuba na farko au ma'a akiri ƙaɗaril ma'il ko kuma tare da ɗigo ruwa na ƙarshen da zai zuba a jikinsa ƙala hatta kuma yanzu misali hatta ya khariju naqiyan wai bi ma'ana hatta ya khariju naqiyan har ya kasance ya fita fatsab mina zunubi daga zunubansa kaga alwalarsa ai ta masa fa'ida ko bata yi ba amma ya samu a cikin waɗanda cewan suna yin alwalan amma zinar da suka yi an goge ko kuma hasadar da suke ciki an goge ko kuma ƙarerayin da suke yi an goge da su a ciki ko babu kaga inda matsalar take kenan duk wanda yake yin abu a nayi na kai ne na yi to ban da shi a cikin wannan jadawalin me yasa na farko ya fara saba wa ubangijin ai ubangijin yace bari yace a haka na ga dama kaga ba zai samu kuma wani ta goma shi na alheri a wurin ubangiji ba amma mun gane yanzu kama a rayuwa ne kana zaman rayuwa da dan adam ai akwai dokokin zamanka da mutum makoci ne a gida makoci a ina ko ma ina ne akwai dokoki da ka'ida idan har kuna bin ka'idan kai da shi ai za ku zauna me lafiya ran da matsala ta zo ta sai aka ce maka mumini dai idan hayaniya ta tashi to shi an san shi sabar da haƙuri sai ya zamanto kai ba kai haƙuri ba shi bai haƙuri ba za a zauna lafiya ne kaga ba a bi dokar ba da an bi dokan fa za a zauna lafiya idan ya zo da hayaniya sai kai kai haƙuri ka rabu da shi ya ƙare hayaniyarsa in ya gama sai ka ce to Allah ya sauwaƙe ka zauna lafiya ko baka zauna ba ka bi dokan ubangiji ko baka bi ba mata da mijinta ta ita bi dokokin da aka shar'anta mata na aure ya zo ya gama iya maganan cewa e kin ga kaza fa haka Allah ya ce kaza ta ce to haka na ga dama to in yayi haƙuri da ita a hakan wannan sai Allah ya bashi ladan haƙurin sa kuma kaga me bata bi dai abin da Allah ya faɗa ba za ta samu lada kaga ba za ta samu ba to abin da ake nema shine ka san meye ne Allah ya shar'anta a kanka kawai in kai shine zaka samu lada amma idan baka gane meye ne abin da Allah ya shar'anta a kanka ba da zamantakewanka da al'umma da rayuwar da za ka yi da matan da kake aure da su da kominka sai ka gan shi kana yin shi a cikin asara kawai yanzu ba magana alwala muke yi ba amma aka ce ma in kai alwalan a matsayin alwala ka ji fa alwalan sai an yi ta a matsayin sunanta na alwala sa'an nan ka samu me sa'an nan ka samu aljannan nan kuma aka ce aljannan kofofi takwas za a buɗe maka ka shiga ta inda ka ga dama amma ma'acewan ka bi dokokin alwala Allah ka karɓa mana ka bamu da sauƙi wannan fa'idodi ai a alwala wani ya ce alwala to alwala ai babban aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da shi zai gane al'umma saranan gobe kiyama ya ce da me da wannan hasken gurabun alwala ɗin Allah ka bamu nasara ka taimaka mana cikin gane abin da kake nufi wa ƙala rahimahullah wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce fasalin fara'idul wudu'i farkon abin da ya fara ya ce fasalin da zai ma magana akan fara'idul wudu'i farillan alwala fara'id in an ce fara'id jam'i ne fargun guda ɗaya fara'id jam'i kuma abin da ake nufi da fardun shine abin da in babu shi babu ibada in akwai shi to ibadan ta dore na sha misali na ce kamar kai ne a jikin mutum ko hanji tattare da mutum kaga in babu kan babu shi ko sai dai ma wani abu da zai biyo baya to shi kuma a wannan sai ya zama uziri Allah ya ganar da mu yace fara'idul wudu'i sab'atu yace farillan alwala dai guda bakwai ne fara'idul wudu'i saba'atun yace farillan alwala guda bakwai ne anniyatu na farko yace niyya wa ghaslul wajhi da wanke fiska wa ghaslul yadaini lilme lilme lilmirfaqaini da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu wa masuhur ra'asi da shafan kai wa ghaslul rijlaini da wanke kafohuwa guda biyu ilal ka'abaini zuwa idon sawu shine wannan kashushuwa da suke kafi a ƙarshen saƙ ɗin nan waddalku da cuccuɗawa walmuwalatu da gamewa yace wa'annan su ne farilla na me na alwala sai ya fara maka cewan albayan mai sharhin littafin sai ya ce ya ani abin da yake nufi ina ji ba rage bai ku yawwa ya ani abin da yake nufi annal fara'iba lalle farilla alwudu'i na alwala kama zakarat hal aya alkarima kamar yadda ayin alkur'ani ya faɗa a saman can da muka fara karantawa fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida wa hiya ita ce ko su ne anniyatu na farko sai ya fara da niyya wa hiya azmul qalbi yace shine nufin da zuciya za ta yi ala fi'il wudu'in akan aikata alwala din kama ja a fi ƙaulihi alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyati lalle kowane aiki innamal a'malu kowane aiki da kasan shi bin niyati yana tafiya tare da niyya ne wa inna mali kulli mri'in manawa kuma kowane mutum akwai abin da ya yi niyan yi a gare shi yanzu misali an shigo sallah wani ya shigo sallah kana sha misalin nan nace kuma ana yawan samun matsaloli ai sai ga mutum yayi sallah kuma sai ya saci takalmi an samu damuwa ina to niyyarsa kenan ta sallah Allah ya bashi lada kaga tun daga alwala dai alwala niyyarsa da ta watsi ya zo ne don yayi me ya saci takalmin mutane wanda kuma ai satan mutane takalmin mutane ba daidai bane ko daidai ne to kaga niyya daga nan an bambanta niyya wani kuma yana yayi su sallan ne saboda me saboda anguwa kar a ce baya yin sallah bari dai ya yi tun da ta ritsa shi a nan ba shi kenan ba wani kuma a zai yi ne Allah ya ba shi lada don ya shiga aljanna da ni'imar ubangiji a gare shi kaga ya huta wannan shine abin da ake nema ko Allah ya ba mu ikon yi wannan kaga ya mar dokan Allah ba zai bi ba zai bi to shine abin da yake nufi na farko kenan niyya na biyu sai ce gaslul wajihi wanke fiska min a'alal jabahati daga a'alal jabaha saman goshi shine mafitar gashi limunta hazzaka ne har zuwa ƙarshen haɓa wa ma baina watadi uznaini faɗinsa kuma daga wannan kunne zuwa wannan kunne kaga ya gama ma fiskan ai sai dai kuma akwai hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake ta magana ko da ke bari mun ƙarisa ma yi magana liƙaulihi alaihi salatu wassalam fagisilu wujuhakum ku wanke fiskokinku ai fisakunku na uku wa gasalul yadaini ilal mirfaqaini da wanke hannaye zuwa ina zuwa gwiwan hannu liƙaulihi ta'ala fi fi ayatil karima ga faɗin Allah mai kowa mai komai a cikin ayan nan da muka wuce wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiki zuwa mai gwiwan hannu wamsahu bi ru'usakum ayo abgir wa masahur ra'as da shafan kai min aljabahati yace maka daga jabaha shine goshi kan goshi farkon fiska kenan ilal qafa har zuwa ƙeya nan wannan ɗan ramin da yake ƙarshen kayin nan kama fi ayatul karima kamar yadda ya zuwa cikin aya wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi ina kawunanku wa gasalun rijilaini da wanke kafofuwa guda biyu ilal ka'abaini zuwa idon sawu liƙaulihi ta'ala fi ayatul karima wa arjulakum ilal ka'abain da wanke ƙahohuwanku zuwa idon sawu waddalku da cuccuɗawa wa huwa tafrikul a'ba'i ai shine motsa gaba liqaulihi ta'ala gurin fadin Allah madaukakin sarki fi mabda'il aya a farkon aya idza qumtum ila sala to kaji fagisilu yace idan kun tashi za ku yi abinda ake nufi shine lokacin ibada yayi ai he kai motsa gaban ka sa'an nan kai to shine yake nufi wal hadisi abdullahi bin zaid radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يدلو هكا أكي نفين تشو داوا شيني سي يمر يده على أبائه يتبير دا قبانسا هنا ينسا أكان قبانسا إند دوزي زما تشو داوا تو سي أتبير دا قبان أممو ساشي شيني أبن دا أكي نفين نبقوي والموالات غميوا ويعبر عنها bilfauri ai ana cewa an san a lura da cewan a yi shi da lokaci ɗaya ai fi'ilu a amalil wudu'i kulli hafi faurin wahidin ai mutum ya yi tsarin ya tafiyar da alwalan a lokaci guda biduni tafriqin ba tare da rarrabawa ba ba ka tare da kana yi kana yin surutun ka can har wata gaba muta fahishin kuma fahishin abinda ake nufi rarrabawan da alfasha bi ma'ana da abinda shari'a bata san shi ba ma'a zikiri tare da kana tuna alwala fa kake wal qudratu kuma kana da ikon ka isar da alwala din dunal ajizi banda mutumin da ya gajiya ko girma ko rashin lafiya ya sa kafin ya wanke wata gaba wata gaba ta bushe wan nisyan ko kuma mantawa alal mashhuri a magana mafi rinjaye akwai wata magana kenan in ka ji an ce mashhur akwai wata magana id qada al ibadati duk wanda ya yanke wata ibada ba'da shuru'i fiha bayan sharadi ne yin ta manhiyun an hana anhu daga gare shi liƙaulihi ta'ala an hana ka yanke wani abun da ibada ne wannan ka san shi cewa haka Allah ya ce kai sai ka canja kai ba haka ba wala tubdilu a'malakum yace kar ku bata ayyukokin ku saboda in kai abun da ba Allah haka ya faɗa ba fa kaga babu kenan Allah ba zai baka lada ba gaira annal faslal yasira yasira amma banda rarraba wa dan kadan mutafarri menene mutafarriƙun ne ko mai anaku na wannan ɗan goge muhutafarun ne haka ne ba ya ce amma raba alwala ka raba wata farilla da wata farilla ana cikin yinta ya ce wannan muhutafarun abun gafartawa ne in dai ba mai yawa ba ne waka zalika ma kana li ajazin haka ma idan mutum gajiya waye me ajizin bi ma'ana ya ajasta rashin lafiya ko tsufa ko wani abu ya sa shi ma kafin ya wanke wata gaba har wata gaba sai ta bushe to wannan ma ba da shi ake faɗa ba Allah ya ganar da mu iz la yukallifu Allahu nafsan tuna cewa ai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora wa wata rai tunda jikin a ga dalilin da yasa ya raba to bara Allah ba zai kama shi da laifi ba illa wus'aha bi ma'ana iz la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa, wa rai sai ya san za ta iya ne ya dora mata lokacin da ya raba tsakanin alwalansa saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan to shi bai bata aikinsa da kansa ba wa hazihi fara'idu mansusun ya ce kuma kaga waɗannan farillai da aka lissafa ma guda bakwai ɗin nan suna da nassi na alƙur'ani alaiha da hadisi fi ƙaulihi ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki kamata ƙaddama kamar da ya fara a farko ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati faghsilu sai ya tsaya anan yace ya kai maka dasu wan niyatu ita niyya kuma min al hadisi sharifa daga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa to yanzu gashi ai ya gama maka farillai duka to yadda wankin yake sai yana da bambance-bambance a mazahib ɗin nan saboda hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da maganganun maluma kuma ɗauko min farko da ka fara maganan cewa wanke fiska wanke fiska aka ce ma daga manabit nan mafitar gashi har zuwa ina akiris da ƙani ƙarshen haɓa ai ba gemu ya ce ma ba haɓa ya ce faɗi ba sai ya ce ma faɗi daga kunnen nan zuwa wannan kunnen to yanzu akwai wanda shi dogaro da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganan maluma da aka yi ta yi cewa sai ya ce to ai fiskan nan kamar imamu zuhuri ya ce kunne yana cikin fiska ne kunne yana cikin ina yana cikin fiska ne in ka wanke fiska ka hada da shi kenan shi kenan ya hadu wannan hadisi kuma da aka ce al'uzunu minar ra'asi hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ya ce mai da aka ce kayin na kunne yana cikin kayi ne to idan shi kuma aka in ya shafan kayi sai ya hada da kunne bai yi ba bai da hujja to shi kenan ga wani magana kuma sai aka ce to wannan kuma an raba kunnen kashi biyu karka ce fa duk wannan masu maganganun wai haka kawai mutum ya zauna a teburi ne ya sha shayi sai ya ci gaba da magana ina aiki yake musamman ya ɗauko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a haɗa a yi abun da zai zamanto tsakanin su ƙarin ilimi ba irin mu yanzu a rayuwa ba mutum kawai ya hura spika ya yi ta kwandemin ɗin rayuwar addinin wani kwata kwata shi bayi da ajanda da cewa shi bai san ma me yake yi ba ana rayuwarsa eh kaza san ba sunna bane ko hadisi ɗaya da ifi a kawo wannan duk wani hayaniya ne kawai wanda ba musulunci haka yake bukata ba da ya zo sai ya raba maka kunnen haka sai ya ce maka kunnen cikin kunne nan inda kake kallon sannan ya ce to yana cikin fiska ne in kaga mutum ya yi alwala ya wanke fiska sai ya shafi iya nan sai ya barta ka ce mara alwalarsa ba ta yi ba tun da yana da hujja idan ya zo shafan kai sai ya ce bayan kunne nan kenan shi kuma yana haɗe da kayi ne in ya shafan kai sai ya shafi nan gurin ka ce mara bai yi ba sharhi sunna na imamul bagawi ya yi ƙarin bayani mafi yawa a cikin wannan ka je ka duba za ka samu sauƙi addini ba da ka ake yinsa ba addini da ilimi ake yi kawai idan mutum kaga yana hayaniya to bai yi karatu ba ne in ko bai yi karatu ba dole sai ka yi haƙuri da shi shi yasa mutum zai zo shi da jahilci ya rurruga maka ashar in ka gane jahili ne shi sai ka bashi haƙuri ka tafi me yasa saboda kai ka san shi kansa bai san ma me yake yi ba amma mun gane to addini kar ka ɗauki cewan kai ala tilas wadda ka sanin nan shine naka a'a ai addini yana da sauki kuma ilimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwarsa ma zai faɗi magana he ga masu fahimtar sun sha bamban a gabansa gashi sai ya sake musu wani magana sai a dawo to bai yi ba daidai amma yau kai da ni da kai ai ba baka zauna da sahabi ba rubutu ka gani kai ma ko ba rubutu bane dole su zaka dauka kai amfani da su a babin ilimi sai ka huta yanzu ba gashi amma magana haka ba kuma suna da hujjoji waɗannan duka wanda kaga yayi abun yana da hujja da aka yi ma maganan hadisin al'uzun minar ra'asi kaga ai magana ai hadisi ne in yace shi yake amfani da shi ya yi shafan kai ya shafi kunne gaba ɗaya ya shiru kai ka ce masa wani abu ne amma mun fahimta kai da kake da cewan ka yi shafan kai ka zo ka wanke in ka wanke fiska wanke iya fiskan kake daga kunnen nan zuwa kunnen nan ka ɗauko daga nan zuwa nan ƙarshen sa bi misali daga mafitar gashi wadda al'ada ta sani zuwa ƙarshen haɓa da ka zo shafan kai ka shafi kayin kaɗai da ka zo sai ka ma kunne nashi wata didun ma ilahuma ka ɗauki ruwa dan masa'udu shi yake sa- hannu yake ƙara sa ruwa sai ya yi kunne dan shi sai masabar malikiya ta ce ma mustahabbi wannan ina wahala ina shan wahala ina damuwa babu ai wanda kaga yayi da sauran ruwan hannu- ha- kansa ya shafi kunne kayi mar ya yana da hujjar shi wanda ya shafi fiska ya wanke cikin nan ka bar shi to menene naka a ciki ai ba ka- ba daga hankali a ciki ai ba tashin hankali sama addini Allah ka fahimtar da mu ka bamu da sauki da aka zo maganan hannu sai ya ce maka hannu zuwa ina aya ta ce maka zuwa gwiwan hannu sai ka dauko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda yake so ya ƙara hasken sa falmeye fal ya fa'al ya aikata sai ya shigar da gwiwan hannun ciki dan Allah ba zauna lafiya ba yace in ka zarce kuma ka kawo shi haddan ka koma dan bidiya kuma komi yana da ka'ida yana da doka Allah ka bamu da sauki masun rasi mun yi wa gasalun rijilaini wanke kafofuwa aka ce ma wanke kafofuwan nan annabi sallallahu alaihi wasallam fa tsitsefe yan yatsan kafan da da wannan yatsan yake yi kai yanzu zaka iya ne zaka iya ba zaka iya ba sai ka dauki a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka iya sai ka yi yanzu mutum ya ce maka dimin da mu sai da wannan zaka tsefe kuma to ya zaka yi ya za ku kare da shi za a samu zaman lafiya ne to amma abin da ake nufi da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya mai ya umarni a yi ko kuma ya gani an yi bai yi magana ba to wai a- ko ya ce ma ga abin da aka ce kaza ne kaza kaga kayi ai wannan an tambaye shi ya baka ansa wannan kuma ya ga an yi bai ce komai ba da ka zo tsefe kafa sai ka sa yatsan da kaga kai kana da iya yanda za ka yi sai ka tsetsefe da shi wa zai tuhume ka an ce ma dole sai ka yi irin nashi ba wannan shi fi ma sauki ai ai ba za ka yi irin nashin ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi Allah ya ganar da mu ka wanke kafanka aka ce ma wanke ta sau uku in ka wanke ka zuba ruwa ka gugurza ka ka wanke ka zuba ruwa ka gugurza ka wuce wannan gurin waddalku cuccudawa kuma ya zo ya fassala maka cewan dalkun da cuccuɗawan da kuma muwala game wannan sai ya nuna maka cewa idan an samu matsala mu gurin game gurin muwala jeran abin nan sadar da shi lokaci ɗaya inda tsufa ko ajiz shine mutum ya gajiya ai ko rashin lafiya ne ko tsufa duna cikin gajiya ai ai wani ka magana ma sai kai kaman zaka taya shi ko ba a samu ne to kaga tun da haka ne in ka samu mutum wanda shi rabe wuraren alwalan ya rabe su ne amma tsufa ne ya sa haka kafin ya wanke wannan hannun ya zo wannan hannun ma wannan ɗaya hannun ta bushe wannan ai ba za ka sa shi a cikin abun da shari'a bata san shi ba don ta yi maganan mi- wanda yake ya gajiya ya ce maka in dai rabewan ba tare da me alfasha ba ne babu komai kudura iko ko da lafiyanka da kominka amma ba ka da ikon yanzu ka yi amfani da abun yanzu yanzu wannan ma ka yi amfani da shi yanzu yanzu baka da wannan ikon to shi ma ya shiga cikin wannan Allah ya fahimtar da mu kuma ƙarshe sai ya zo ya, ya- ya- ya maka wani abu sai ya haɗa ka da ayoyi ay, aya da hadisi ya ce duk abin da ya faɗa maka nan da abun da aka yi ɗin nan aya ne da hadisi fa ba wai a'a ya maka ne da ka ba ai akwai sauƙi a cikin rayuwar ko amma wallahi in ka dubi yadda wani yake alwala kai ka ce a garin kaman babu wanda su- zai tambaya masu gaya mar ne koya ne to me yake jawowa jahili ga girman kai in aka samu jahili da girman kai za su rabu ne har abada ba za su rabu ba ce kaman shi ya gaje na kaman ni kuma shi din ba kowa bane fa a kan shari'a kai ba kowa bane man ƙala ana falaisa huwa duk wanda ya ce ni ne to ba shi ba ne sai ko kuma kasala talauci ne ya haɗu da kasala za su rabu ne ba za su rabu ba in dai ɗaya bai ba cire ɗaya ba to ɗaya ba zai yi amfani ba ko Allah ka ba mu da sauƙi to lalle dole he ya zamanto ka yi koyi abu ba a gargajiyance ba ka ce ka ga ai ga abin da aka ko ba ka zauna an gaya ma ga ayoyi ga hadisi ba ka zauna gaba ga mai ilimi ya koya maka yanda abu yake ka koya ka fita daga cikin jahilcin baka iya ba kuma baka tambaya ba Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki kuma duk abun da kaji an fara an daure maka komai ne akan cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga ba a maganan wanda bai yi imani ba in yace shi ga yadda zai yi a al'adarsa kaga ba yadda za ka yi da shi sai ka bar shi kayansa amma an gaya maka duk wannan tsarin sa'annan kuma ka sani cewa alwala uku uku shine nihaya ƙarshe kenan akwai babi cikin sharhi sunnan ya zo ya yi babi guda ya ce babin wudu'u marratan marratan ya zo babi na ƙasa da shi ya ce babin wudu'i ne marrataini marrataini ya zo ya ce maka babul wudu'i salasan salasan a wannan masaba sai aka ɗauki mai ukun shine nihaya to dan kaga wani yana yin alwala ɗaɗɗaya inda ake wankewa yana wankewa ɗaɗɗaya ai ba za ka tuhume shi ba matukar da ilimi yake aiki idan kaga mutum yana yin bibbiyu to ba za ka tuhume shi ba matukar da ilimi yake aiki kai ka ce ka saba uku uku ayin baka yi ukun nan ba a tafau ba ka ganewa a ba shine maganar gashin ganewa ba addini sauki ne da shi saukinsa shine a karanta shi in ka karanta shi za ka yi aiki da shi ko in kuma karanta baka yi aiki da shi ba an gaya maka matsayin kaga an samu damuwa Allah ya fahimtar da mu ya ganar da mu mun gama da farilla na alwala farillan alwala guda nawa guda bakwai an fara maka tun daga fiska zuwa ƙarshe me muwala ƙarshe shine muwala gamewa wannan ai ya gama da kai in baka san wayannan ba in kai alwala kuma ba tare da cewa kai kawai fa abun nan ba in kai alwala alwalar ba ta yi ba baka san su ba ko dan ka wanke ko dai ka wanke su ba su yi ba yanzu mutum na alwala shafi na 36 mutum yana alwala sai ka zo ka ce mar yanzu me yake yi sai bai bambance maka me yake yi ba to alwala sunanta ba alwala ba haka sallah yana sallah ka rike shi ka ce yanzu wannan kan me kake yi me sunan shi a shari'a in yace ma bai sani ba to kawai shi kenan sunan shi ba mai sallah ba saboda me saboda bai san matsayin me ba ne wanke fiska nake wanke fiska ai farilla ne ka huta me ne shakan hanci ne shakan ruwa hanci ne shakan ruwa hanci a sunna ne me ne shafan kai shafan tafiyar da shi me farilla ne dawowa da shi sunna mene taba ruwa ka shafi ka taba ruwan ka shafi kunnan ka taba ruwan mene shi musabi ne to jama'a idan har ba za ka bambance wayannan ba to dole fa sai an samu wani dan matsala kuma duka wayannan abun ina ga inda aka bawa lokaci a cikin kwana biyu ko kuma mu ce sati guda kwana bakwai ko kowanne ka ɗauke shi ɗaɗɗaya a cikin kwana bakwai kafin sati ya zagayo za ka iya ko ba za a iya ba ka san shi ka san yadda yake ai ka gama da shi sai sunnoni yanzu ka gama da farilla to sunnoni sunnonin alwala guda nawa ne sunnonin alwala guda nawa ne kaddara yanzu ka ce sunnonin alwala sai aka ce maka to sunnonin alwalan nan da za ka fara a yanzu zan fara ko amma ya muke da lokaci ne yanzu da 20 da nawa nawa ake sallah ne da 40 a muna da minti kusan 11 za mu dan tafi sai ce sunan wudu'i sunnonin alwala wa qala rahimahullahu mai littafin ahlarin yace wa sunnanuhu sunnan alwala gasalul yadaini ila ku'aini wanke hannu zuwa gwiwan hannu inda shuru'i lokacin fara alwala inda shuru'i lokacin farawa wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shaƙarwa wal istinsaru da facewa wa raddul masahin ra'asi da dawo da shafan kayi kaga tafiyan me farilla ne sai ce ma dawowa da shi wa masahul uznaini da shafan kunnuwa me yasa bai kawo taba ruwan ba shi mustahabbi ne yace wa tajdidul ma'i lahuma to shikenan sabonta ruwa dan su biyun fa dan su biyu sai ce ma me sunna amma taba ruwan fa mustahabbi kai Allah ka ganar da mu in baka gane addini ba wahala zaka sha wallahi ko wannan kadai aka barka ka san sallanka da shiga banɗaki da fitowa wallahi sun ishi rayuwarka don baka isa ka kai ƙarshe cewa yanzu kan a komi ka sani ba don ba boko bane akwai matakin da zaka je a boko ko ƙarya kai kawai daidai ne matakin na amma banda a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace min mahadi ila lahadi yace daga tsummanka na haihuwa har mutuwarka akan addini kan ba za ka kare shi ba la sai ka gama wannan ɗinka wani yana buɗe baki sai ka ji kamar baka taɓa sanin wannan ba kuma Allah haka yi ilimi har ta koma game shi wa tartibu bainal fara'id da jeranta tsakanin farillan nan a cusa ma farilla mustahabi a cikin wannan ka gane ka bambance su shi ma kanshi matsayin ka bambancin sunna ne yanzu ba gashi na ana cire maka ka taba ruwa ka taba ruwa shafan kunne dan su din gashi na an gaya ma matsayin su ya taba ruwan kuma an gaya ma matsayin su ba an sama musabi a cikin sunna bane Allah ka fahimtar da mu sai ya ce albayan yani anna sunna ya ce abinda ake nufi da sunna alwudu'i na alwala alma'akhuzu min al'amali alaihi salatu wassalamu ya ce an ciro ma sunnan ne daga aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga aikinsa ne don shi ya alwala sannan sai ya zo har sallah ta zuta kuma alwalan nan yadda ka san ake koyawa mutum ayan ƙwar'ani haka ya dinga koyawa mutane hal istikhara ya ana cewa yace annabi yana koya mini istikhara kamar yadda yake karantar da ni suran alqur'ani to komi fa wani bai udu yace kai kukan kun ji daɗi dai yace annabin ku komi ya gaya muku hattal kira'a har shi haya ba haya wannan haya da sauran abubuwa komi an koya muku yace kai wani addini yana da sauki komi to baraka ganin kanka ba na ɗaya sai ce gasilul yadaini ila ku'aini wanke hannaye zuwa me gwiwan hannu inda shuru'i lokacin farawa li hadisi abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kala ya ce idza staiqaza ahadukum minan naumi naumihi idan mutum ya farka daga baccinsa fala yaghmis yadahu kar ya sanya hannunsa fil ina'i cikin abun alwalansa ko wanka hatta ya ghasilaha thalathan har sai ya wanke shi sau ya wanke hannayen sau uku fa innahu la yadari saboda me saboda shi din ai bai sani ba aina ba ta yadahu ina ne hannunsa ya kwana yana bacci ai yana bacci to yanzu tunda aka gaya maka haka ka gaya min meye ne kuma yanzu ya rage yanzu baccinka ne fa da tashinka farkon fara farkawanka hankalinka ya dawo sai aka ce wanke hannunka kafin ka sa a cikin ruwa don Allah me ba tattala ma ba shari'a tattala maka komai kawai ganewa ne la ba mu da sauki ya mana mafita kuma waɗannan sunnoni da aka yi ban so mu yi dogon tafiya cikin sunnan saboda za mu maimaita shi wani darasi wancan ranan mun yi magana akan tsarki ne na ruwa tsarki na me na ruwa aka raba ruwan kashi uku yau kuma mun fara magana akan alwala sai ya maka alwalan farilla guda nawa guda bakwai kuma kowanne farillan nan sanda ya maka dalla dalla a ciki yanzu abin da za mu yi tambaya a kai shine yanzu ruwan can da za ka yi alwala guda uku nan da kuma farillan da muka wuce su guda bakwai din nan su ne za mu dan yi tambayoyi a kai su sai mu cika ta lokacinmu da su ina ga zai fi mana sauki an ce daman kar mu dinga dogon tafiya saboda kar mutum ya manta a tunatarwa ne daban ko to Allah ya tunatar da mu alheri abun ba ranan karewa Allah ya bamu da sauki ai ruwa guda uku tan da muka yi magana an yi magana ruwa guda uku ko to ruwa guda uku na farkon wanne ne aka fara magana a kansa wanne ne a ruwa guda uku nan ko kuma wa yake da iko ko dama da zai iya bayyana ɗaya daga cikin guda uku nan akwai ma'ul mutlaq akwai tahirun akwai najasun wannan guda uku kenan su ne akan wancan darasinmu na wancan satin duka ina ji su ne su ne wake da dama ko iko ai kasan akwai dama akwai iko yi kana kallo na ne na'am na ji fa magana sai aka yanke ta na'am sakakken ruwa na'am na'am eh na'am shine mutlak ne zai iya shi daharan fa yanzu dahara ba zai iya ba an ce ruwan fa mai tsarki zai iya shi ma zai iya mai tsarki to shi kenan ai a cikin magana yayi magana yace mai tsarki ne amma baya tsarkakarwa in mun tuna darasin mutlak yace ruwa ne sakekke in kaji malamin fiqh ya ce mutlak shine wanda zai tsarkake ka yana da tsarki kuma zai ne zai tsarkake ka sai ya ce maka ruwan da ɗayan siffansa bai jirkita ba ko kaɗan sai ya ce e bayan kuma siffansa bai jirkitan nan ba amma zai iya jirkita da abun da ruwan ne ya haifa kamar me ya ce ɗuli muhsin ɗawan daɗewan ruwa a wuri ko kuma me gantsakuka ta wallada fihe me ne sunan gantsakuka abun da ya haifa ko ruwa ya haifa kaji fa zai mun wayo ɗaulabi sunan shi ai da larabci ya kai Allah ya ganar da mu sai ce to mai tsarki fa a tsahuru al-dahuru yanzu ai ya e ya faɗi wanda yake mutlaq shine wanda zai iya komai to yanzu ina kuma al-dahuru shi kuma meye ne matsayinsa al-dahuru ruwa mai tsarki ai littafin yayi magana ko to meye ne ruwa mai tsarki shi kenan kamar ruwan da ya gaure da me ɗaye shi kenan kaga da aka buɗe kofa ai kowa yana magana ha Allah ya bamu da sauki aka ce ruwa mai tsarki shine ruwan da eh gashi nan kan yana da tsarki ya gaure da gari ko zuma ko wani abu makamancin wa'annan za a iya wanki da shi za a iya wanka da shi ba na a ibada ba za a iya dafa abinci ko sha duka za a iya Allah ya ganar da mutum najisu fa najisu kan ai wannan gidan kowa ne yawa wannan kan kowa zai bada hansa annajas ruwa na jastacce mene ruwa na jastacce wanda ya najasa wannan ruwan ya sai zubarwa me shi wanda najasa ta afku a ciki akwai sauran magana aiwa ai dole za a samu wani kwana naji daya ruwan kwata kai wa haka akwai magana mujmala wanda an yi ta gaba ɗaya ta dauki abin da ake nema kamar me kamar giya eh na gani naji to me giyar za ta yi ma ruwan sai nan ya dema najastacce me ne kwatan zai zama ma ruwan sai ya zama najastacce me ne na in yi watsu kawai a ciki ai yana da sharaɗi ya ce sharaɗinsa iza ta gayyarahu sai ya jirkita shi in bai jirkita shi ba bai zama to mai najasa ba Allah ka bamu da sauki sai aka ce kuriha amalu bihi an karhanta aiki da shi yanzu ka sani duron guda ne na ruwa sai fitsari ludayi ɗaya aka zuba a ciki bai jirkita shi ba ai sai aka ce to an ƙi a yi amfani da shi ma'a gairihi amma in akwai wani in babu wani fa wannan hannun ma an cire Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki yau wannan shine darasin mu wancan Allah ya mana mafita kusa ko nesa in Allah ya kai mu kuma wani sati sai in tambaya kan guda bakwai din nan su farillai din yazo sai mu jona ina ganin muna dan tuna bayan kaman zai zama mana da akwai tunataswa a tsakani mu yi hakuri duk abin da ka sani ka faɗa in ba haka bane in an ce ba haka bane sai ka gyara wai kanka aiko wannan shine alherin rayuwa din don kaman aji ne in ya wuce shi kenan yanzu darasin da aka wancan satin ai shi muka tambaya yau ko to yanzu wani sati kuma ai na wannan satin zamu tambaya kaga ai an wuce wancan ka kuma wancan din zai kara maka fahimtar cewa eh lalle abin da ake nufin nan kaza ne tunda yazo ya jumla ta ruwayen karshe guda uku din nan to wannan abin da ake nema kenan ka san me najasa ka san mutlak ka san me ka san me tsarki Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki abinda muka faɗa daidai Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da mu lafiya ina ka tambaya kan tun da an riga an wannan ba an tambaya ba ko to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka wannan darasi da muka yi same ta ya Allah ka sanya mata albarka a cikin zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah muna roƙonka waɗanda ya kasance suke nesa da mu a bisa wannan karatu ya Allah ka kusanto mana da su ya Allah muna roƙonka iyalai mu kuma ƴaƴa wanda ya kasance ka azurta mu da su waɗanda suka samu kansu cikin kangareru ya Allah ka dawo mana da su kan hanya masu shiriwa ne ya Allah shiryayyu da ya kasance ka zin azurta mu da su ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka ainihin ba iyayen ainihin haƙuri wajen tarbiyyantar da su ya Allah ka ɗora mu da mu da su baki dai ka ɗora mu akan hanya mafi dacewa ya Allah muna roƙonka wayanda ya kasance suka ainihin zamanto azzalume musamman halin da muke ciki na wannan karni ya Allah muke jin labari wayanda ya kasance marasa kyau musamman kamar wanda ya kasance ake hira da shi yau da asuba da safiya a gidajen rediyo har yake bayanin yanayi yadda ya kashe ainihin wata baiwar Allah ya ainihin murɗe ta da ɗan kwali ya kasance ya jefar da waiwa zai tafi ya waiwa ya ga alamata tana motsi sai ya sake dawowa ya shiga kishin ya ɗauki wuka ya yanka wuyan ya fita to wannan ya Allah zamani da muke ciki muna roƙonka ya Allah ka mana ƙarshen sa masu shiriwa a cikin wa'annan ayyuka ya Allah ka shirya nan da su don ikonka wayanda ya ba masu shiriwa ba ya Allah ka gama su da damuwar da ba za su iya ba mu kuma ya Allah ubangiji ka kafe ainihin dugaduge mu akan wannan tafiya ta addinin musulunci ya Allah ka sa ya zamanto mu je har karshen rayuwa muna dore akan wannan hanya madaidaiciya ya Allah muna roƙonka wa'inda ya kasance iyaye kakanu ƴaƴa wa'inda ya kasance iyalai suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka kyauta makwancin su ya Allah idan ta mu ta zo bayan su ya Allah ka sa mu cika muna masu imani ya Allah ka hada fuskokin mu a cikin gidan aljanna sa ta firdaus da ramarsa ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan karatu ya Allah ka ba mu ikon fahimtar abin da ake karantar da mu ya Allah ka ba mu ikon aiki a kanta wanda ya kasance na hannuwa ya Allah ka ba mu ikon hannuwa na umarni ya Allah ka ba mu ikon aikata shi ya Allah ka daidaita ainihin daga dige mu kan hanya ta addinin musulunci mu da fati a baki ɗaya bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين